السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan musulmi a duk inda suke masu jinmu suna shurarmu a daidai wannan lokaci ina muku fatan alkhairi sannan kuma ina muku barka da zuwa a cikin wannan kafa tamu wadda ke da sunan tafarkin gaskiya ina ga wannan shine zama na biyu domin yi ma 'yan tijjaniya raddi in bin manta ba yau muna ranar asabar uku ga wannan wata na jumada al'akhirah hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 abinda nake da tsokaci akan shi ya koyan wa musulmi shine abinda ke faruwa yau tsakankanin ɗariƙar tijjaniya da kuma 'yan shi'a idan kun nura kuma kuna biyan kafafe masu yada abubuwa ta yanar gizo-gizo za ku ga a yau babu jituwa a nan Najeriya tsakankanin 'yan shi'a da 'yan tijjaniya sai ka yi tambaya menene sababi tare da cewa mun sani shekaru masu yawa baya 'yan tijjaniya da 'yan shi'a kusan tare suke tare suke bukukuwansu tare suke maulidinsu kuma ‘yan tijjaniyan nan suna da cikakken sani akan cewa lalle ‘yan shi'a maƙiyan sahabban manzan Allah ne suna zagin sahabban annabi zaɓaɓɓu daga cikinsu kuma sukan jefi na na Aisha radiyallahu anha da mummunar kalman nan da suka sani to amma duk da wannan tare suke da su sun jima a kan haka amma yau sai suka yi saɓani kuma wai saɓanin abin mamaki a kan zagin sahabban manzan Allah shin wai ni mai shurare in ina da hankali na yarda in gaskata cewa lalle wai raddin da suke yi tsakankaninsu da su da 'yan shi'a wai shin akan sahabban annabi ne to in akan sahabban annabi ne me yasa tun can da bu rabu da su ba suka yi musu raddi suke tare suke maulidi tare komai tare sai a yanzu menene sababi ‘yan uwa babban sababi shine kawai idan ka ga ‘yan tijjaniya sun yi shiru sun kyale ka ba sa cewa komai game da kai to ba ka taɓa shehunansu da waliyansu ‘yan ko ka taɓa shehunansu da waliyansu to ba za ka zamna da su lafiya ba za ka yi ɗoki ba daɗi tsakankaninka da su za ka ji raddiddika daban-daban na gaske da na ƙarya tsakankaninka da su saboda mi kawai ka taɓa shehunansu da waliyansu irinsu ahmadu tijani da kuma ibrahim inyas ‘yan ko ba ka taɓa su ba za ku zauna da su lafiya shi yasa shekarun baya suke zaune lafiya su da ‘yan shi'a tare da cikakken sanin 'yan tijaniya cewa 'yan shi'a maƙiyan sahabban annabi ne suna kafarta abubakar suna kafarta umar suna kafarta usman da sauran sahabban annabi wanda allah ya tabbatar da cewa sun rabota sun ɗaukaka a shekaji inda matsalar take da haka kasu ruɗe ku kasu ba ku mamaki wai dan suna ma 'yan shi'a raddi cewa an taɓa sahabbai ƙarya ne suke shekara nawa Abdul Jabbar yana taɓa sahabbai yana yin munanan maganganu suka yi shiru a kan shi yaushe suka fara mashi raddi lokacin da ya taɓa shehunansu da waliyansu shi yasa suke mashi raddi ba wai dan zagin sahabbai ba inda dan zagin sahabbai ne da sun daɗe suna raddi akan Abdul Jabbar da kuma 'yan shi'an da suke tare da su amannansu ne wanda shi zai nuna maka gaskiya haka abin da zai nuna maka gaskiya hakan ɗahir bauchi kowa ya san shi kuma ya san matsayin shi a ɗariƙar tijaniya an mar tambaya cewa shin wai ɗahir bauchi an ce wai kun haɗa kai ku da ‘yan izala za ku yaƙi ‘yan shi'a, me ya ce, ce wannan mutum maƙaryaci ne azzalimi ne, ya ce ba ba su taɓa ‘yan shi'a ba a cikin bayanin shi, saboda ‘yan shi'a ba su taɓa su ba bale su taɓa su, to ka ji fasarar magana kenan, ‘yan shi'a ba su taɓa mu ba, ba za mu taɓa su ba. menene ba su taba su ba ba su taba waliyansu ba da shehunansu da wanda suke kudirin cewa waliye ne amma sun san da cewa yan shi'an nan suna zagin sahabban annabi to amma da yake ba su bane gwanayensu sai suka yi shiru suka yi alaka da su ake molidayya ana salloli tare da su ya subhanallah abin mamaki shi yasa a yau nike so in daɗa fito muku da abin fili ƙarara ku gane su wane ne waɗannan mutanen kuma wallahi babban hadafina da gurina cikin gabatar da irin wannan guntattakin muhadarorin shine mabiyan da ake jaye da su kan zalimci an yi amfani da rashin saninsu da jahilcinsu ana jaye da su akan turba ta bata wanda da sun sani da ba a tarbiyantar da su akan haka ba da ba za su yarda da tsarinsu ba yanzu ina son 'yan uwa ku bani dama ko ku bani aron kunnuwanku in bayyana muku matsayin Ibrahim Inyas da ‘yan shi'a. Menene asalin saɓani tsakankanin ahalus sunna da ‘yan shi'a a mahangar Inyas? Sannan kuma in kawo muku menene matsayin saɓani tsakankanin ‘yan shi'a da ahalus sunna a sauran bayan Allah na musulmi. Na farko, menene matsayin Inyas game da ‘yan shi'a ko kuma menene mabnal khilaf? Mabnal khilaf tsakankanin ahlus sunna da ‘yan shi'a. Ku shurare ne da kyau. Kafin komai, kafin ka muku matsayin Inyas da ‘yan shi'a ko matsayin saɓani a mahangar Inyas tsakankanin 'yan shi'a da ahlus sunna zan kawo muku suwaye 'yan shi'a. 'yan shi'a kamar yadda Imam Ahmad ɗan hambale ce, هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسبونه وينتقصونه ويكفرون الأئمة إلا أربعة علي وعمار والمقداد وسلمان وليست الرافضة من الإسلام في شيء وانا itace magana Imam Ahmad game da suwaye ɗan Shi'a Imam Ahmad Allah ji kansa da gafara yace ɗan Shi'a su ne wanda suke barranta daga sahabban manzon Allah koko daga galibin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma zaka ga suna zagin sahabbai kamar yadda kuka sani yake faruwa a Najeriya za ka ga suna aibata sahabbai suna dangana musu na ƙasu, za ka ga suna kafirta al'a'imma jagorori imamai na sahabbai sai guda hudu kawai. Aliyun radiyallahu anhu wa Ammar radiyallahu an wal Miqdad radiyallahu an wa Salman radiyallahu anhum jami'a. Kaga gaba ɗayan sahabbai wurinsu abin zagi ne abin dangana ma aibu ne abin kafirtawa ne sai guda hudun nan suka kuta daga cikinsu mazaishe kaga ku wannan shine aikin 'yan shi'a a yau ƙasashenmu na afirka nijar da najeriya 'yan tijjaniya sun sani kuma suke tare da su ake maulidi tare ake alaƙa tare ba abin da ya raba su sai lokacin da 'yan tijjaniya suka tsokano waliyansu da shehunansu da suke fifita su akan sahabban manzon Allah balma akan annabin Allah wanda bayani zai zo insha Allah zan bayyana muku karara inda 'yan tijjaniya ke fifita waliyansu da kutubansu akan annabawan Allah karara ba tare da bata lokaci ba abin fili yake to wannan shine 'yan shi'a wurin Imam Ahmad Imam Ahmad ya ce 'yan shi'a rafida a musulunci su ba kowa ba ne ba na'am wannan kenan kenan yanzu mara musan suwa ne in shi'a daga bakin imam ahmad rahimahullahu ta'ala kafin bayan haka 'yan shi'a suna da mabada ikinsu tabbatattu a cikin littafansu na aƙida littattafan da suke dogaro da su wanda manya-manyan malamansu suka tabbatar musu da abin a cikin littafai kuma malaman nan nasu abin koyi ne a cikin mazhabinsu na 'yan shi'a shi ya samu a wurinmu ahalus sunna duk wanda ya ƙudurce waɗannan mabaɗi da zan karanto irin yadda 'yan shi'a suka ƙudurce su suke zartar da su suke yaɗa su to kafiri ne ko ƙwanƙwanto babu game da kafirce shi na farko mabda'akinsu na farko sun yi imani da cewa alƙur'ani nan da ke hannunmu ƙur'ani ne wanda ba cikakke ba akwai na ƙasu da tawaya a cikin shi akwai ragi da ƙari wanda wannan ba aƙida ba ce ta musulmi na biyu guluwinsu a kan a'imma nasu jagororinsu waliyansu da fifita waliyansu akan sauran annabawa wanda hakan kuma cike yake da littafansu na da da na yanzu idan kana son ka ga hakan ka duba littafin alkafi wanda imamul khomeini ya rubuta da sauran littattafansa na yanzu a zamanin mu na yanzu wanda ya wallafa a wannan zamani abu na uku wuce iyakarsu da guluwinsu a cikin wasu shashe na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya musu garanti da rabauta da gidan aljanna kama abubakar da umar da usman da uwan mummunai aisha da hafsa da wasunsu gaba ɗayansu da yadda suke mayar da shi da ummin mu'minin aisha sana tuhumarta da wannan abin da Allah ya barrantar da ita sannan abu na hudu daga cikin mabda'akinsu akwai aqidatul bada wanda suna ganin cewa lalle Allah yakan yi abu yanzu kuma ya bayyana gare shi kuskuren abin da yayi sai wanda yake daidai ne subhanallah subhanallahi amma yasifuhu alkafiruna uluwan kabira wannan guda hudun kaɗai sun ishe ka ka gano cewa abin da ke tsakankaninmu na saɓani tsakaninmu da 'yan shi'a saɓani ne mai tsananin gaske saɓani ne mai munin gaske wanda yake rabawa tsakanin tawa'if tsakankanin musulmi da wanda yake arnai duk wanda yake da wannan ƙudiri da wannan aƙidu na ɗan shi'a kafiri ne ko tantama babu game da kafircin shi babu shakku ko ƙunƙunto game da cewa shi arne ne don haka saɓani tsakankanin shi da sauran musulmi ko ahalus sunna saɓani ne mai tsananin gaske da ya wajabta a kafa adawa tsakankaninsu amma kaga ai 'yan tijjaniya abokanansu ne a yaushe suka samu saɓani lokacin da suke taɓa waliyansu da shehunansu ba wai dan suna taɓa sahabban manzon Allah ba wannan shine hakikanin gaskiya to kaji wannan shine wannan su ne mabada na 'yan shi'a da suka ci karo da aƙida ta musulunci wanda wannan aƙidun na 'yan shi'a ba su haɗuwa a cikin zuciyar mummuni guda ya ya kasance mai aqidan nan kafiri ya ya kasance ya baranta da wannan aqida ya kasance musulmi kenan sabani ne mai munin gaske to bari mu ji mi in ya ce menene asalin sabani tsakankanin shi'a da musulmi da ahlus sunnati wal jama'a wannan littafin shine kamar yadda kuka gani gashi jawahirur rasail juz'i na biyu shafi na ɗari da goma zuwa ɗari da sha ɗaya ga abin da in yasa yake cewa menene mabnal khilaf tsakankanin ahlus sunna da kuma 'yan shi'a in yasa ke cewa wa ikhtilaful ulama rahma saɓanin malamai rahma ce al-mamnu wal mazmumu at-tafarruq lal khilaf abin zargi, abin muni, abin hani, rarrabuwa ba saɓanin ba. Ya ce, Fal'insanu ya fahimu fahman, mutum ya iya fahimta wata fahimta, wa ya fahimu al'akharu fahman, kuma wani na daban ya yi wata fahimta ta daban, fayaktalifani sai su samu saɓani, ya ce wa zalika laisa mazmuman, to irin wannan saɓanin ba abin zargi ba ne ba. إنما المذموم تأثيره في القلوب abin da yake abin zargi shine tasirin saɓani a cikin zuciya ta yadda za ku iya rabuwa ku riƙa kyashin juna kuna adawa tsakankanin juna ya ce wa idha ikhtalafa al-fahman idan fahimta guda biyu suka samu saɓani la yahkumu ahadun bi anna ma alaihi huwa sawab kaɗai daga cikin ku yi hukunci akan cewa abin nan da yake kai shine gaskiya wa ma alaihi al-akhar wanda ko ɗayan ke akai khata'un kuskure ne in amkana littifaq idan aka idan yana yiwa ayi ittifaki kenan idan muka samu saɓani ni da kai ga fahimta ta ga taka ni kar in ce ni ke kan gaskiya kamar da kai ma karkace kai ke kan gaskiya ka kuskurantar da ni ni ma ba zan kuskurantar da kai ba in yi itikadin cewa ni ke kan gaskiya idan yana yiwa mu yi ittifaki fa huwa ahsan in ya sai ce wannan shi yafi dacewa wa illa idan ku ba za a samu ittifaki ba ba za mu haɗu ba fala yadurru al-khilafu illam yu'aththir sabani baya cutarwa matukar bai tasiri ba bi ma'ana bai raba ku ba bai kai adawa tsakankanin ku ba wa qad waqa al khilafu fi sahaba haqiqan sabani ya faru a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga so yake maka wani cakuɗe ya rudar da kai ya bugar da kai ya shigar da kai cikin fitina sabanin da yake gudana tsakankanin sahabbai da manyan malamai na musulunci sabani ne wanda yake sa'ikh ya juzu masail ne wanda ya juzu fi khilaf ya halatta a yi saɓani cikinsu saɓani ne a cikin matsalolin da a iya a yi ijtihadi ganin cewa babu nassi galibin saɓanin da ya faru tsakankanin sahabbai irin wannan saɓanin ne kaga irin wannan saɓanin shine ba a rabuwa ba a ƙyashin juna a ciki ba saɓani ba ne da ya shafi aƙida ba saɓani ba ne da ya shafi manhaji kaga shi yasa sahabban annabi suka barranta da 'yan shi'a ba su ba 'yan shi'a duba ga cewa saɓanin da yake faruwa tsakankaninsu da 'yan shi'a saɓani ne na ƙudiri da aƙida kenan kar ya bugar da kai a wannan gaba saɓanin sahabbai ba irin wanda zai kawo nan gaba bane ba amma kuma bi ni kashi sai ce wal khilafatu kullan idza ta'ammalta aslaha wajadtahu khafifan saɓani gaba ɗaya dukkan saɓani in ji inyas idan ka nura da asalin wannan saɓanin za ka same shi saɓani ne mai sauƙi ba mai tsanani ba lakin ya dukulu shaitan wa nafsu fa ya ji'alanihi khilafan shadidan ya fariku bainan nas sai dai ya ce shaidan yakan shiga da rai takan shiga su mai da wannan saɓanin ya kasance saɓani ne mai tsanani da yakan iya raba mutane وذلك وكذلك أعداء الدين haka makiya addini ma sukan iya yin wannan su shiga da wannan damar don su raba kan musulmi tajidu jama'atan zaka samu wata kungiya ko jama'a tajidu jama'atan mukhtalifa ikhtilafan ikhtilafan khafifa zaka samu jama'a sun samu sabani sabani mai sauki fatufarriqu bainahum a'da'ud din sai kuma maƙiyan addini su zo su sa saɓani tsakankaninsu to ga abin da nake so ku mayar da hankali akan shi yanzu ga shi Inyasu ya ce fatawa'iful islam ƙungiyoyin musulunci al-khawarij kun san khawarijawa ko wanda kullum kuke sifanta ahlus sunna da cewa khawarij ne ko kuke ma kafirta su ko wa shi'a da ‘yan shi'an nan wanda Imam Ahmad ya ce ga sufofinsu masu barranta daga sahabbai suna zage su suna kafarta su, da kuma ahalus sunnati wal jama'a in ya sai ce in ta'ammalta mabnal khilafi bainahum wajadtahu khafifan idan ka nura asalin saɓanin da ke faruwa tsakankaninsu saɓani ne mai sauƙi a mai sauƙi ‘yan shi'a saɓan da ke tsakankaninmu mai sauƙi ne ashe ba wani matsala ba ne ba da zai iya kawo rabuwar kai tsakankaninmu da su ko mu ninka musu adawa muna hasada kuma muna kyashinsu tare da cewa in yasu ya fi kowa sanin cewa sahabban nan suna kafirta wai yan shi'an nan suna kafirta sahabban manzon Allah yan shi'an nan mabda akinsu ma ba da da nasu da namu ba ɗaya bane ba sun ƙaryata alƙur'an da ke hannunmu suna jiran mushaf na Fatima sun kafurta sahabban annabi sai kwarara kaɗan daga cikinsu sun jingina ma Allah yin abu sai daga baya gano abun nan da ya bai dace bai yi wani subhanallah tare da haka in ya suka ce tsakankaninmu da su saɓani ne mai sauƙi wani irin sauƙi ne wannan yace wa kadhalika turuq haka ma dariqu walakin zalika la yuaddi lit tabaghut yace wannan sabanin bai kamata bai kai ku zuwa ga kiyashin juna walit tahasud ko kuma yin hasada ko kuma walit tanafus ko kuma tanafusi tsakankaninku kashi maganar dai yanzu makiya sahabban annabi ba za mu yi adawa da su ba ba za mu nuna rashin son su ba ai kuma kun fito kun yi talakcoci na barranta ku da yan shi'a da ba ku ba su hanyar ku daban tasu daban in ya sai ce a'a sabani tsakankanin ku mai sauki ne ba wani matsala bane kar ku yi wannan da su ku dawo ku zama daidai da su dama tare kuke wannan shine ra'ayin Inyas akan yan shi'a bar mu ji ra'ayin magabata akan yan shi'a da ahlus sunna a gaggauce yan uwa duk da lakcin namu za yi dan tsawo kaɗan a yi haƙuri zan kawo muku maganganun magabata game da 'yan shi'a da matsayinsu game da saɓanin da ke tsakankanin 'yan shi'a da ahlus sunna imamu malik ibn anas rahimahullahu ta'ala ga abin da yake cewa imam malik ya ce allazi yashtumu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam dan mai zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laysa lahu musmun aw qala nasibun fil islam ba su da suna ko ko ba su da rabo a cikin musulunci ka ji ra'ayin imamu malik a shi saban da ke tsakankaninmu da su 'yan shi'a imam malik ya ce mai tsanani ne wanda ya ce ba su da rabo a musulunci kama su ilal imamu malik kama yadda kuma an tambayi imamu malik an rafida a shi'a game da rafida 'yan shi'a kala ya ce la tukallimhum kada ka musu magana wala tarudda anhum kada ka mayar musu sallama idan suka maka fa innahum yakdhibuna saboda muggan makaryata ne ka jira imam malik ashe game da yan shi'a khilaf saban da ke tsakaninmu da su sabani ne mai muni sabani ne da za a iya gina soyayya da kiyayya akan shi ba kamar yadda in yasa ce ba sabani ne mai sauki da ba zai sa mu rika kyashi juna ba muna kuci da juna subhanallah مشاغبا امام الشافعي رحمه الله تعالى الامام الشافعي قابل لك يتشوى قال حرملة سمعت الشافعي سمعت الشافعي يقول ناجي امام الشافعي ناتشوى لم ارى احدا اشهد بالزور من الرافضة ban taɓa ganin wasu mutanen da suka yi fice wurin zabga ƙarya ba ta zur kamar 'yan shi a rafidawa kaga shi saɓanin mummuna ne imam ahmad bin hanbal ga abin da yake cewa al'imam Ahmad bin Hanbal yana cewa game da ‘yan shi'a ka wanda rawal khallal an abubakar min marwazi marwazi an abubakar al-marwazi kala ya ce sa'altu aba abdullah na tambayi imamu Ahmad ya'ani Ahmad bin Hanbal amman ya shtumu ababakar game da hukumcin mai zagin abubakar wa umar da umar wa aisha da aisha Kala Imam Ahmad ɗan hambal ya ce, Ma arahu alal Islam ba na ganinsa cewa akan musulunci yake, bi mana ba musulmi ba ne ba. Imam bukhari ya rahimahullah, al'imam bukhari ga abin da yake cewa, Kala al'imam bukhari ya rahimahullah ta'ala, Ma ubali, sallaitu khalfal jahami war rafidi, am sallaitu khalfal yahudi wan nasara. Imam Ahmad ya ce, Duk guda ne a wurina, in yi sallah bayan bajahami in yi sallah bayan ɗan shi'a da sallah bayan bayahudi ko kirista kai ka san sallah bayan bayahudi ko kirista ya take in akwai sallah da ba a karɓa ba ta yi kamata ba imam bukhari ya kamanta yan shi'a da kiristoci da yahudawa ya ce wala yusallamu alaihim ba a musu sallama wala yu'adun ba a ziyara su ya rashin lafiya لا ولا يزارون با أكي مس زيارة في مرضهم كان أشكر ينين سنرش اللافية ولا يناكحون بابا أو رتيت أكن كانوا مرسو ولا يشهدون أي لا تشهد جنا جنائزهم با حلر تجاوز دم أبنيتا لأنهم ماتوا على غير ملة الإسلام سور السموت أكم ملة ودبا تمسلم تشيبا ولا تؤكل ذبائحهم باء شنيان كنسو وأن الرأي وانني إمام البخاري رحمه الله تعالى in ya sai ce sabani ne mai sauki kar ku kulla adawa tsakankanin ku da su kar ku dinga kyashin juna ku zama na lafiya kenan subhanallah wai wani irin addini wannan mutum yake kafa al'umma akan shi ba kwa ku hankalta ku masu biye shi ba kwa lura da abin da yake faɗa bai ishe kuma maganganun magabata da suka wuce shekaru aro-aro wanda aka musu shaida da adalci da abin kirki kafin sa ga maganan makiyinku abin zagin ku ku da yan shi'a ibnu taymiyyah rahimahullah yake cewa ga ra'ayin shi game da yan shi'a qala imam al-imam ibnu taymiyyah ce ibnu taymiyyah ce innahum sharrun min ammati ahli al-ahwa yan shi'a su ne mafiya sharri sama da sauran yan bid'a wa haqqu bil qital min al khawarij su suka fi dace su suka fi dacewa da ayake su sama da khawarij yan boko haram wa aidan ya ƙara cewa fa ghalibu a'immatihim zanadiqa galibin jagororin yan shi'a zindiƙai ne innama yuzhiruna rafd suna bayyana rafdanci ne shi'anci li'annahu tariqun ila hadmin islam saboda shi'anci hanya ce ta rusa musulunci kama fa'alatuhu a immatul malahida kama yadda jagororin mulhidai suke yi wannan shine ra'ayin ibnu taymiya game da yan shi'a game dai wannan shine ra'ayin musulmi na gari game da yan shi'a ashe sabanin da ke tsakankanin mu da yan shi'a rafida sabani ne mai muni ba mai sauki ba kamar yadda inyas ya ce amma ai ka ji magana inyas me ya ce in ta'ammalta mabnal khilaf idan ka nura ka aje hankalinka za ka nura da cewa asalin saɓani tsakankanin alkhawarij da ashi'a da ahlus sunnah wal jama'a in ya sai ce za ka samu wajattahu khafifan za ka same shi saɓani ne sauƙaƙa wanda wani irin wannan saɓanin bai kamata ba ku kyashi juna bai kamata ba ku yi hasara da juna bai kamata ba ku yi kiyayya da juna bai kamata ba ku dinga tanafusi tsakankaninku da su subhanaka hadha buhtanun azim اللهم اهدنا في من هديت الله كدورا كنونا من غسيا كبا مدام بنتا كنونا من قريا كبا مدام غوجي متا يا الله ka sa wannan aikin da muke muna yin shi ne dan neman kusanci a wurinka da bayyana mu al'ummar musulmi gaskiya dan su yi amfani da ita wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh